آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da ɗari hudu da goma a yau za mu ci gaba a kan hadisi na dubu da ɗari hudu da sha ɗaya wanda kamun hadisin al'imamul bukhari ya aji babi da unwan babu sadaqati qabla rad wannan babi ne wanda zai yi bayanin mutum in Allah ya hore mashi ya yi ƙoƙari ya yi sadaka ƙablar raddi kamun ya ba da sadaka a maido mashi الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارث بن وهب حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تصدقوا حارثة ابن وهب يتي يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم ينا سوى تصدقوا ويقوا قريب ينك صدقة فإنه يأتي عليكم زمان دون wani zamani zai zo maku yamshin rajulu bi sadaqatihi mutum zai ɗauki sadaka ya tafi da ita fala ya ji man ya ha ba zai samu wanda zai karbi wannan sadakar ba yaqulu rajulu law ji'ta biha bil amsi la qabiltuha shi wanda aka kawo masadakan zai ce da a ce jiya ne ka kawo mani ita da na karbe ta fa amma yawma fala hajata li biha amma yau ba ni da bukata da ita malamai suka ce wannan in aka matso kusan tashin alkiyama kenan bayan isa alaihi salam sun kashe masihid dajjal a wannan lokacin ne kuɗi za su yawaita wanda zai zamo duniya sai mutanen kirki kurum kuɗi za su yawaita wanda za a samun mutum zai hiddo zinare yana neman wa zai ba ba zai samu wanda zai karɓe ta ba sai a ringa cewa inda jiya ne ka kawo ta da an karɓa to kenan annabi ya ce ku yi sadaka kamun wannan lokaci ya so tsammani a yanzu irin wannan lokaci in ya zo lokaci ne mai daɗi ko kuma lokaci ne mai wahala sha'ani a zaton mu mai daɗi aha alhaji mai wahala saboda annasu للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدما بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم متاني نبرني da mutanen ƙauye sashi yana masashi hidima ne ko da ba su sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya sukhriya riwaya qira'a Allah ya ce muka sanya daraja ta ku ta sha bamban li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyan dan sashen ku ya riki sashi abun horewa abin sawa aiki kai mai kuɗi in kana da aiki wani abin da kake so a maka kuɗinka sai su sa a yi maka su kana zaune in ya zama da kuɗi sun yawaita hannun mutane kowa yana da kowa mawadaci ne wane ne za ka kira ya kwashe maka kashi na gida wane ne za ka kira ya zo ya yi maka sharan gida balle ya maka wani aiki to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan zamani amma zamani ne shi ma yawaituwan dukiyan zai zama bala'i ga wasu mutane al-imam al-bukhari yace حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة رضي الله عنه yace ma'aikin Allah ya ce la taqumu sa'atu qiyama ba za ta tsaya ba hatta yakthura fikum al-mal sai kuɗi sun yawaita a cikin ku فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته kuɗi za su yi yawaita kwarai fayafiza ya rinka kamar yadda ruwa ke zuba haka kuɗi za su kasancewa hatta yuhimma har ya zamana man yaqbalu sadaqatahu yuhimma rabbal mali wanda zai karɓi sadakan mutum ya zamo ɗaya ne daga cikin damuwa wadda mai kuɗi zai zamo ciki wa zai karɓi sadaka ta damuwa ce ta mai kuɗin shi wanda zai bada sadaka kaga yuhimma ahamma yuhimmu bi ma'ana zai shagaltu da shi zai zamo cikin damuwar shi rabbal mali wannan maf'ulun bihi ne man yaqbalu sadaqatu huwa huwa al-fa'il kenan wanda zai karɓi sadaka zai zamo cikin abin da ke zamowa damuwar ta shi mai kuɗin wa hatta ya'ridahu fa yaqulu alladhi ya'riduhu alayhi la araba li har yazo ya kawo mai wannan kuɗin ya bujiro mashi da wannan kuɗin shi wannan wanda aka kawo ma wannan kuɗin sai ce la araba li ban da bukata da shi wannan lafazza za ku ji akwai wasu lafazza wanda kamar yuhimmu ai akwai hamma yahimmu akwai ahamma yuhimmu wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqq wa anna al-jahiliyya akwai na mai da hankali ga abu akwai kuma min al-hammi na daga takaici da damuwa to wannan na takaicin ne zai zamo wanda zai karɓi sadaka yana shiga cikin damuwar wanda yake zai bada sadakai wane ne zai karɓa wa hatta ya arifahu har ya bujiro mashi da sadaka fa yaqulu alladhi ya'rifuhu alayhi la araba li banda bukata da shi gairu ulil irbati min rijali waɗanda ba su da bukata daga cikin maza kenan wannan kusan tashin alkiyama za a samun wannan lokaci don haka wannan yana nuna wanda Allah ya sa yake da hali na yayi yayi tun wannan lokaci bai zo ba ga alamu dai ana fatan Allah ma ba zai kai mu waɗannan lokacin ba insha Allah al-Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعيد بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل ابن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان عدي بن حاتم يتي إنا وجم أيكين الله faja'ahu rajulani sai wasu mutane guda biyu suka zo mashi mazaje guda biyu suka zo ma annabi ahaduhuma yashkul aila guda yana kukan talauci shakwa shine kai kara kace kaza ya dame ni ko an mani kaza shine ake ce shakwa shakautu wa mashakwa li mithli adatan ولكن تفيض الكأس عند امتلائها yace na kai ƙara na ce kaza na damuwata wa mashakwa limitliya adatan kai ƙara ba al'adu irina ba ce walakin tafizul ka'su inda mtila'iha kofi in ya cika zai rinka zuddo abin da yake da shi kenan mutum ne ya zo ya kawo ƙara talauci yana damuwa da talauci Allah yana cewa fa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha kan mushrikai su rinka zuwa su rinka kewaye ɗakin Allah ku mazan na ɗakin Allah in kuna tsoron talauci na in ƴan kasuwa ba su zo wajen hajji ba kasuwa za ta kwanta to fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha arziki hannun Allah yake da sannu Allah zai arzata ku daga fadlar shi in Allah ya so ba sai ta hanyar mushirikai su zo su kewaye ɗakin Allah suna sintir ba su zo su yi kasuwanci ta nan ne za ku samun kuɗi a'a ko ba su zo ba Allah zai iya wadata ku ta wata hanyar ta daban wal akharu mutumin na biyu kuma yashku qata'at as-sabil yana kawo ƙara na ‘yan yanke hanya, ‘yan fashi da makami waɗanda suke yanke hanya, ‘yan ta'adda masu tare mutane su yanke masu hanya. Fakala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce, Amma ƙaƙawar sabili, amma tare hanya, fa'innahu la ya'ti alaika illa qalilun. ba zai zo maka ba sai ɗan lokaci kaɗan kenan wannan zowa zai ya wuce in ji annabi hatta takhruja al'iru har sai ya zama na raƙuma waɗanda suke ɗauke da kaya na abinci su ne ake ce ma al'ir ba a ce ma raƙuma taron raƙuma al'ir sai in suna ɗauke da abinci don haka mutanen annabi yusuf alaihi salam yan uwan shi التي فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لوكتين دسك ربو دقر يتي إنا جن كنشن يوسف عليه السلام لولا أن تفندون بعدن ككو قريتان با كنين عير راقما لا رب لا ربتينا da fasaha wanda ba ka samun shi ga wasu harshishika matafiya za a ce masu matafiya amma in sun dawo sai a ce masu kafila raƙuma za a ce masu su ma matafiya rakab wani lokaci amma in suka ɗauko abinci ga yanda ake ce masu al'ir kofi wannan kada ake ce mashi in ba komai ciki in yana cike shi da ake ce mashi ka'as ka'as wa ka'asan qad sharibtu bi ba'la bakkin wa ukhra fi dimashq wa fasirina larabci yana da fasaha in kaji an ce al'ir to yana dauke da kayan abinci ne saboda yan uwan Yusuf alaihi salam ai cewa suka yi wajina bi bida'ati muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi al-mutasaddiqin hatta takhruj al-iru ila makkah bighairi khatirin har ya zama da raƙumma waɗanda suke ɗauke da abinci za su iya zuwa su shiga makka bi ghairi khafirin ba tare da wani ya ɗauki nauyin tsare su ba al-khafir shine wanda zai ce ku bi ku wuce ƙarƙashin kulata larabawa suna haka nan in akwai mai daraja ko akwai yaƙi tsakanin mutane da mutane in ya ce shi ya yi izini su wane su zo ko su wuce to ana girmama wannan izini nashi to khafir din nan wanda zai tashi da yin haka din kenan za su zo su shiga makka ba tare da sun zamo ƙarƙashin kulawar wani mutum ba wa ammal aila amma talauci kai da kake kuka na talauci fa inna sa'ata la taqum alqiyama ba za ta tsaya ba hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi har sai ɗayanku ya rinka kewayawa da sadakar shi la ya ji man ya minhu ba zai samu wanda zai karɓe ta daga gare shi ba summa la yaqifanna ahadukum bayna yadayi llahi laysa bainahu wa bainahu hijab sai annabi ya ce a ƙarshe bayan dukkan waɗannan ababe sun gushe alƙiyama za ta tashi ɗayanku wallahi la yaqifanna ahadukum baina yadayi llahi ɗayanku sai ya tsaya gaba ga Allah laisa bainahu wa bainahu hijabun wanda ba shamaki tsakanin shi da Allah kowa sai Allah ya tsaida shi ya tambaye shi ba tare da shamaki ba wala wala tarjuman yutarjimu la ba kuma wanda zai tsaya a ce kana da harshe iri kaza sai an yi maka tarjama Allah bai bukaci da tarjama Allah yana jin harshen kowa kenan tsakaninka da Allah za ku magana ba tare da shamaki ba sannan ba tare da kuma wani zai rinka faɗa ma Allah abin da kai ka faɗa ba ko kuma wani ya rinka faɗa maka abin da Allah ya faɗa kai tsaye za ku yi magana da Allah maɗaukakin sarki summa la yaqulanna la alam uti kamalan sannan Allah madaukakin sarki ya ce ma shi wannan bawa wanda ya tsaya gaba gare shi alam uti kamalan shin ban baka dukiya ba fala yaqulanna bala shi wannan wanda aka tambaya Allah ya tambaye shi ban baka dukiya ba fala yaqulanna bala wannan zai ce lalle tabbas Allah ka bani dukiya Subhanallah. a karanta man in wani zai iya karanta kamar in samu shi thumma la yaqulanna lahu sannan sai ya ce mashi sannan sai ya ce shin ban aiko maka manzo ba aha sai ya ce shi wannan wanda aka tambaya aha la ilaha illallah sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ban aiko maka manzo ba sai ce bala tabbas Allah ka aiko man da manzo fayanzur sai mutumin nan ya diba an yaminihi hannun daman shi fala yara illa nar ba abin da zai gani sai wutar jahannam thumma yanzuru an shimalihi sai ya kalli bangaren hagu fala yara illa nar bai ganin komi sai wuta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce falyattaqiyanna ahadukumun nara ɗayan ku ya yi ƙoƙari ya sa shamaki tsakanin shi da wuta ko da shamakin nan zai zama walau fi shikki tamratin ko da tsagen dabino ne ɗauki ba da sadaka wannan zai iya zamowa sanadiyan sha makance tsakaninka da wutar jahannam fa in lam yajid in mutum bai samu tsagen dabino ba wanda zai sha makance kanshi da wuta annabi yace fa bi kalimatin tayyiba ko da ka faɗa ma mutum magana mai kyau ce wanda zai ji daɗinta wanda za ta faranta mashi da rai kalima tayyiba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna sadaka ce wannan hadithin shi ma yana bayani ne akan ƙarshen zamani abin da zai kasance abin da hadithi na baya ya ba da labari da shi mun je shi mutum har ya kai lokacin da zai ba da sadaka ya kasa samun wanda zai karɓi wannan sadaka to kuma sai bayani akan tashin alkiyama haƙaƙa mutum zai tsaya gaba ga Allah. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce mutum zai samu kanshi gefen dama wuta, gefen hagun wuta. Sannan za a tambayi shi wanda Allah ya ba kuɗi ko kaka suke kuma. Allah ya ce ban baka kuɗi ba, ya ce e ka ba ne. ban aiko manzanni ba zuwa gare ka wanda suka yi bayanin sallah kuma suka yi bayanin zaka wadda ya zama wajibi mutum ya fidda ta ya ce lalle Allah haka ne to a wannan lokacin kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to in dai kuka san haka zai faru falayattaqiyanna ahadukumun nar lalle kam dole ne ɗayanku ya taƙi ya kare. A takwa mun daɗe da bayanin cewa an ta ja'ala bainaka wa baina sakhatillahi wiqaya. At-taqwa ittaqi huna fal yattaqi aslin shi fal yau take ne saboda minar wiqaya abin garkuwa wiqaya ake ce mata wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i وعن آل من الأطم وي كياي وألا أغنت تا وداتر كياي وألا شام كما كي الله يا شام كان شي كدغا أبن زي ساميكا أغنت عن مضاعفة من الدروع تا وداتر daga linkin silke wanda za a sawa na kan wuka ta kawo maka wa an alim min al-utumi da kuma manya-manyan katango kidan wiqaya abin da shamaki ne sai aka shafe ta saboda a dan gina shi akan افتعل من ميمتا ديوا ذليل فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمد نحو الثكلة اتق الله اتق الله ittasil wasala ittasil ittahama wahama ittahama sai ka shafe wannan waw din shi ne yake nufi da zullini fata ifti'alin ubdila wannan waw din ana maida shi ta ne in aka gina shi akan ifta'ala walau bi shakki tamratin ku kiyayi wutar jahannama ko da da ku yi sadaka ne da tsagen dabino wannan ya nuna sadaka tutfi'ul فإن لم يجد فبكلمة طيبة magana wadda take mai daɗi faɗa ma mutum abin da kake mai daɗi wannan mutunan kafiri ne saboda Allah maɗaukacin sarki da ya yi umarni da faɗan magana mai kyau cewa wa qulu lin nasi husnan bai ce wa qulu lil mu'minina ba bai ce wa qulu lil muslimina ba bai ce wa qulu lil multazimina ba a a cewa wa qulu lin nasi husnan ku faɗa ma mutane mutum kafiri ne musulmi ne in ka tashi maimakon tsine mashi maimakon zagin shi yi mai kalima wadda take mai kyau sai ya zama in wata da'awa ce kake kanta bi mujarrad din kana saurare yanzu baka ga wasu ababe wanda suke na shirme ne ba wanda wasu ke zuwa da su na aqidu wanda ba su da kyau ba ahlus sunna ne ke kawo su suna yada su saboda me kai ne ji kana ji ka san wannan akwai shirme ciki wannan kai kana ji kai ka san wannan ba aqida ba ce kai kana ji wannan ka san ba addini ba ne sai ya zama wasu ababe wanda a da cewa ake eh fadla ne na wasu shehunnai sun zama abin dariya yanzu sai zama da wasu ababe wanda ake gani aqida ce wadda za a iya yarda da ita sai suka zama abin dariya yanzu to haka gaskiyar kuma ba ta buƙatar wani abu sai dai a bari mutane su saurara to kaka kangima mutane hanyar sauraron wannan gaskiyan da mugun uslubi zagi cin mutunci shi sai ya hana da an ga wani ma sai a yi gaba da shi amma bi a hankali kurum iya dai isar da gaskiye da uslubi na ilimi wanda za ka faɗan abin ka yi bayanin shi kuma ka dangana shi ga Allah ko ka dangana shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya isa in dai ya kai ga kunnuwan mutane su mutane ba mahaukata ba ne. To don haka Allah da ya ce a faɗa ma mutane mutane aka ce magana mai kyau. To in ya zama da mutane ko kafiri ne mutum ne fa ya zo ya rinka ce ma annabi ka dame mu ka zagi gumakanmu ka ci mu mutunci to yanzu zo dai a zo sasantawa za a yi in talauci ne ke damunka mu tattara maka kuɗi mu baka in ya zamana kuma so kake ka zamo shugaba gare mu mu mun yarda mu zo mu aza ka matsayin shugaba gare mu amma allolin mu gumakanmu ka shafa musu lafiya in kuma kana da ɗan taɓin hankali ne to za mu kira a yi maka ruqiyya haka suka nuna ma'anan maganarsu shi mai maganar da ya kare sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mashi in tahaita ya abal wali baban wani ka kare kafiri ne fa yake gaya ma haka to don haka kalima mai kyau ana faɗa ma mutum ita lokacin da ka zo ka samu mutum cikin damuwa faɗa mashi kalima mai kyau wadda za ta sanyaya mashi rai lokacin da ya zama na abu ne wanda ya shafi shi wanda suke gaba gare ka uwaye ne ko manyan mutane girmama su abu ne wanda yake wajibi ga mutum balle lokacin da mutum zai zamo ya yi hurhura mutum mai hurhura annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna girmama shi yana daga girmama Allah girmama mutum wanda yake hurhura ta fito mashi a musulunci a ba yanzu kana ga ƙarshe zamani ya zo in aka tashi zagi sai kai mamaki ba bambanci tsakanin wanda yake ba mai hurhurar ba da wanda yake mai hurhurar in aka tashi sai a gama a zaga ba tare da kula ba wannan yana nuna karancin tarbiyya wanda ya shigi mutane الإمام البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى دقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى مأيكم الله يتي ليأتين على الناس زمان ونزامني زي زوم متاني يطوف الرجل فيه متن زي رنكا كيو ياوى بالصدقة من الذهب da sadaka kuma sadakan ma ta zinare don kake tsammanin tuwo ya ɗauko yake son ya raba mutum ya ga yana tsantsanin abin ko bai firge shi ba a'a zinare kowa dai ga da zinare take a duniyan nan yanzu ثم لا يجد أحدا يأخذها منه بذي سامون ذي كرئيت قريش با ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به ƙarshen zamani za a zo a tarda mutum guda mace arba'in tana biye da shi suna fakewa gare shi bi ma'ana a samu mutum guda shine ke kula da mace guda arba'in duka gare shi suka dogara min killatin rijali wa kasratin nisa saboda karancin maza da kuma yawan mata ya zamana ko dai suna ƙaunar shi ko kuma suna neman mafaka wajen shi wannan na biyun na ƙarshen nan shine hadithin ke nuna ba akwai hadisin da ke nuna suna biye da shi kowa ta ce nata ne shi take so ko kuma in yanzu ka ga yanda lamari ya koma a yanzu zaka zo ka da an kusa kai wannan lokacin mata sai ya zama na mutum guda kaɗai sai ka ga mata gayya wanda ke biye bayan shi suna da yawa su dai kawai so suke su samu ne mai ran mutum kawai sun kama aiko mai risala kenan su haɗa ka da matarka su haɗa ka da duniya sai ba ka ji ba ka gani ba to an kusa kawo wurin in dai ba a kawo ba an kawo
to sannan kuma za ka zo ka tadda abin tausayi kuma za ka zo ka tadda su matan kansu kuma su ne zai zamo wanci tana bukaci da taimako na wanci tana bukaci da taimako na wance mijinta ya mutu ya barta wance an sako ta wancan sai ka zo ka tarda mutum guda za ka samu mace arba'in tana ƙarƙashin kulawar shi yaludna laza yaludu shine fakewa yaludna bihi suna fakewa da shi min killatin rijali wa kasratin nisa saboda ƙarancin maza da yawan mata wannan duka tashin alkiyama in ya matso za a samun irin haka باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة wannan babi ne wanda zai bayani akan ku kiyayi wuta walau bi shikki tamra ko da da tsagen da dino ne ku sa shamaki tsakanin ku da wuta Allah ya tsare ku daga wuta ko da da yin sadaka da tsagen da dino ne wal qalil min sadaka da kuma sadaka wadda take kaɗan Allah madaukakin sarki yace wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a marratillahi wa tathbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون حينن يتي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم مثال متالا تسكي تيد دوك يسو ابتغاء مرضات الله سبولا نيمن يردان الله da tabbatar da imanin kansu kamatar jannatin kaman misalin wata gona ce birabwatin wadda ke kan jigawa take kan tudu jigawa ita ce ce marabwa fa asabaha wabilun sai ruwa na mamako suka samu wannan gone fa atat ukulaha dhaifayn ta rinka bada abincin da take badawa dhaifayn linki biyu kai fa in lam yusibha wabilun ko da ruwa masu yawa din nan wanda suke ce kama da bakin ƙwarya shi da ake ce mawadin in ma bata samu wannan ba faɓallun yan yayyafi ma saboda kyawun ƙasa ɗin da kyawun wuri yana sa ta bada abin da za ta bada wa wanda yake zai amfani al'umma fa in lam yusib hawabilun faqal fallun shine kaman ruwa wanda suke na raba haka kan kadan kadan ma suna iya bada abin da ya kamata a bada wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke mai gani ne da abin da kuke aikatawa duka dai wannan aya bai ambata ta ba kaga wannan yana son mutane su haddace alkur'ani yanzu nan ne ya in ba dan ko har da ba yanzu ina za ni nemo ta nan dan nan ne ka gani dai eh yawwa to ka gani wallahu bima ta'maluna basir sai da ma har ya ƙara aya ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أم... مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير فألا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل ينزل ينكو ينا قور يزمو ينادى وتقول تدبين وأعناب بعنبي tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu ke gudana karkashin ita wannan gona lahu fiha min kulli thamarat wanda cikin gonan nan akwai dukkan ƴaƴan itace fa asabahu al-kibar sai zama da girma ya kama shi wa lahu dhurriyyatun du'afa yana da yara kankana fa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha isarun sai guguwa ta samu wannan gonan narun fahtarakat sai gonar ta zo ta toyi kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun yanda kuka ji bayanin nan haka Allah ke ma mutane bayani na ayoyi dan mutane su yi tunani su yi aikata abin da ya dace su aikata kenan in ka san baka kana gudun haka to ka cire abin da Allah ya baka kai sadaka da shi saboda abin da za ka aikatawa na alkhairi ga mutane wannan shi za ya sa Allah ya tsare maka zuriyarka a bayanka kana ganin kayi ma wasu sai Allah ya sa a mazuriyarka ba wai ka tara musu da yawa ba wani lokaci shi ke tserar da su me ka aikata na alkhairi lokacin da kake da rai me ka yi ma mutane me ka amfani mutane da shi an samu cikin shugabannin nan na banu umayya wanda kuɗi da aka bar musu a yanzu in aka aza su a zinari miliyarat ne umar ibn abdulaziz ‘ya'yan shi bai bar musu komi ba amma sai ga waɗannan suna tara hannu suna neman abin da za su ci su waɗanda tara musu aka yi ba tare da an sanar da su Allah ba kuma ba tare da wanda ya tara masu ɗin ba ya kyautata ma mutane sai ga su suna neman tara ma mutane hannu na a taimaka masu wannan Umar ibn Abdulaziz wanda rigan da ke gare shi na waje ya mallaki mutane amma bai bar komi ba saboda tsaba tsoron Allah da tsaba kiyayewa amma sai Allah ya riƙe mashi ‘ya'yan shi sai ya zama na zaka wadda ɗaya daga cikin ‘ya'ya ta Umar ibn Abdulaziz zai bada tana da yawa ai mun saurari kissa ta Khadir alaihi salam da annabi Musa ko tare da cewa sun zo suna neman a taimaka masu an shi bakuntarsu a ba su ruwan sha da abinci wannan mutane suka ki marowata ne annabi musa da kabila suka zo suka tar da katanga tana shirin faduwa khabir ya ce a tashi a yi aiki a miƙe wannan katangar don ta tsaya da kyau da allah ya tashi ba da labari sai ce wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا wannan katanga da aka sa annabawa biyu don khadir alaihi salam malamai sun rajaha cewa annabi ne shi ma kaga muhammadul amin shankiti ya wasa'a wajen kawo ayoyi wajen kissa ta khadir alaihi salam da ababen da ke tabbatar da annabcin shi wanda ke so yana iya koma mashi cikin abwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an ya kawo ayoyi da abin da ke tabbatar da shi khadir din nan annabi ne shi ma yana son ya toshe kofa na wanda suke cewa waliyi ne ba annabi ba sai su ce gashi waliyi yahi annabi to wannan ka je ka diba abwaul bayan yayi bayani akan haka cewa annabi ne Allah ya tada annabawa biyu don su yi aiki su ta da katanga ba don komi ba kurum don Allah ya tsare ma wannan marayu dukiyarsu. Har malamai suka ce ma wannan da aka ce abuhuma an ce kakansu ne na bakwai ma ba ma uba ne na kai tsaye ba to don haka mutum in ya kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukakin sarki shine zai tsare mashi komi da zurriyar shi da wanda yake tunanin zai bari bayan shi ba za su tozarta ba insha Allah الإمام البخاري يتي حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه دقى أبو مسعود البدري قال لما نزلت آية الصدقة لوكا شندا آية ودكي بياني أكن زكاة دا صدقة تسوكا Allah maɗaukacin sarki yana cewa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wannan ita ce aya ka karbi dukiyarsu خذ من أموالهم صدقة أي متين زكاة تطهرهم وتزكيهم بها كذلك كيس دئتا وصلي عليهم كما كيمس الدعاء إن صلاتك سكن لهم لن الدعاء نسواتي قريس lokacin da aya ta zo da cewa ai sadaka sadaka ta zaka da kuma sadaka wadda take ta yau da gobe kunna nuhamilu abu mas'ud ya ce muna zuwa muna yin tako faja'a rajulun fatasaddaka bishai wai da aka ce a yi sadaka ya ce zuwa muke mai tako don mai sadaka fatasaddaka faja'a rajulun sai wani mutum ya zo fatasaddaka bishai sai ya zo ya yi sadaka da abin da Allah ya hore mashi bishai in kafir aka ce abdurrahman ibn awf ne an ce ya ɗauko dinari ko dai ɗari hudu ko ɗari takwas haka ya zo ya bada shi sadaka faƙalu mura'i suka ce ya zo ne don ya yi riya don ya nuna ma mutane yana da kuɗi kamar al'adar mutane yanzu in mai kuɗi zai tashi ya yi wani abu na alkhairi cikin zuciyar shi bai tunanin waye alfahari su kuɗi fa in suka kai kai da kanka ka san wane yana da yau yana bukaci da sai ya zo ya gwada maka ne kai da kanka kana kallon shi ka san cewa yana da kuɗi kana kallon shiga da hijana shi da abubuwan shi ka san yana da kuɗi to menene yake bukatar sai ya zo ya ce maka yana da kaza diba suka ce a ya zo ne kurum dan ya nuna ma mutane wai yana da kuɗi wannan mahassada haka suke dama waja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'in sai wani mutum ya zo irin wannan ababe za ku ji su cikin sahaba to mutum kai ya rinka kadarta sahabban na kirki ne ke yin wannan saboda sahabbai na annabi akwai wanda munafukai ne suka garwayo a cikinsu an gane don haka in kuka ji wani abin dama wani lokacin daga waccan jihar yake ko ko wannan jihar yake sai zama da an gayi wani abu ga mutumin kirki munafukai ne suke yin irin irin waɗannan ababen suka ce a kawai rece yake yi waje a rajulun fatasaddaka bi sa'a wani kuma sai ya zo da sadaka wadda take muddu hudu ne kurum shine ake ce masa faqalu inna allaha la ghaniyun an sa'i hada kaga mai kudi ya zo ya bada da yawa bai jira ba mai dan kadan din ya zo ya bada dan kadan din bai jira ba wannan yana nuna duniya baka iya ka tsira daga maganganun mutane ka aikata alkhairin sai an faɗi sharrin ka aikata ma abin da ba shi bane dole sai an an faɗa abin da kishi abin da kake nufi fa nazalat sai aya ta sabka Allah madaukakin sarki yace allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wanda suke yin suka suke yin suka ga almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat waɗanda suke daga cikin mumine waɗanda suke ba da sadaka wadda take ba ta dole ba wallazina la yajiduna illa juhdahum wanda ba su samun komi sai kokarin su dan abin da ke gare su ne suke kokarin su yi ba ka gani mutum ya je yayi dako dan yayi sadaka shi wannan akwai riwaya da ta zo da cewa zuwa yayi yana itace har ya kai ya samo sa'i guda biyu ya kai ma iyalan shi rabi ya zo ya kawo rabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne suka ce ina ruwan Allah da abin da zai zo ya bada wani shi kuma wanda ya zo ya bado kuɗin masu yawa suka ce kawai riye yake son yayi an ce a wata riwaya wani hadisin daban wani mutum ne ya zo mai riwaya hadisin ya ce bai taɓa ganin mai baƙin irin shi ba ya zo da wani irin raƙumi shi kuma wannan raƙumin ya ce bai taɓa ganin raƙumi wanda ya kyan shi ba ya ɗaura raƙumin ya nuna ma annabi ya ce ga ya can ya ba Allah shi wasu daga cikinsu suka ce shi raƙumin nashi ya fi shi kyau shi ne ake nufi alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat waɗanda suke sukan mumina cikin sadaka wanda za su yi walladina la yajiduna illa juhdahum wanda ba su samun komai sai bakin kokarin su fa yaskharuna minhum sakhira Allah minhum wa lahum azabun alim kenan suna yi masu izgili to su kuma Allah yana musu izgili to da haka kaji ayat ta nuna cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum kidan wannan da ke nuna munafikai ne su ne ke yi ma wanda suke mu'minai haka din wannan yana nuna maka abinda habban annabi sallallahu alaihi wasallam mu dan yi dan kadan sai mu dan yi da hamadi da waɗannan saboda suna da kama da juna su wannan hadisan eh mu dan ƙara gaba kenan tun da lokaci yayi al-imam eh al-imam al-bukhari yace haddathana سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود البدري شيني مسعود أبو مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل in annabi ya umarce mu da sadaka sai ɗayanmu ya tafi kasuwa ya je ya yi dako don ya zo ya bada sadaka fa yusibul mudda wani lokaci zai samu abinda zai samu a kasuwar muddu kadai ne daya wa inna li ba'dihim al yawma la mi'ata alf abinda ya tara yanzu ya kai mi'ata alf dinar kuɗi ne wanda suke ba yan kaɗan ba da sai ya ji yayi dako yayi sadaka a yanzu abu abu mas'udin al-badr yace yanzu ya mallaki miliyarat in aka ce mi'ata alf ko yanzu ka je wajen dinari aka ce mi'ata alf dinar za ka ji kudin ba wasa bane to da suna zuwa sai sun yi dako su samo muddu cikin tafi na mai madaidaicin hannu shine muddu guda sai sun je sun yi dako kaji ba su je za su yi bara ba sannan su zo su yi sadaka da wannan abu to kuma da ƙarshen zamani ya zo sai ga su ne wanda suka mallaki kuɗi masu yawa wannan me yake nunawa yana nuna maka sadaka ɗin nan ba ta rage dukiya sadaka ɗin nan ita ce ma ke ƙara dukiya kamar yadda nassosi da yawa suka nuna haka wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da za ku ciyar da shi Allah madaukakin sarki shi ke maye maku wurin shi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كل mai kira zai yi kira ya ce Allah ka ba duk mai ciyarwa ka ba shi khalafan abin da zai maye mashi wurin abin da ya ciyar wani mai kiran kuma ya kira ya cewa wanda ke riƙewa ya ki badawa kuma ka ba shi halaka kuɗin shi da dukiyar shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma naqasa malun min sadaka bayan da za a yi dukiya ta tauye saboda sadaka wannan ana nufin tauyewa wadda take ta ma'ana amma ai muna gani in mutum yana da goma ya ɗauki biyu ya bada zai koma takwas tabbas kuma mun san goma da takwas ba ɗaya ba ne don haka irin wannan jahilai wanda ba su san menene ba sai ce kawai wannan hadisin ƙarya ne sai su zo su fara maka lissafi hisabi mutum ne yake da goma ya bada biyar ragewa dukiyar ta yi koko a tana nan yadda take dole ka ce ta ce wannan ya saba ma hankali don haka kawai karya ce akwai ababe wanda ana faɗan su ana tinkarar wajen ɓangaren ma'ana ne yanzu sai ya zama da ka ba da wannan biyar ɗin yanzu yanzu baka yi tsammani ba sai Allah ya turo maka da goma shin wannan dukiyar ɗan lokacin da ta ɗauka na wannan tawayar ya tauye wannan dukiyar ɗan lokaci kaɗan an zo an maye wurin kuma an wuce wurin ba to wannan shine hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake nuna ba to in ya zama na sahabban annabi suna sallallahu alaihi wa sallama suna zuwa su yi dako su ciyar wannan yana nuna ma talaka kakkaki yin sadaka ka ce kana nan kana jiran a zo kai a baka don waɗansu mutane ana ɗan daɗe masu fasira wani lokaci ba wai sai mutane gama gari ba wanda za su cewa kai ni dai ba ni da amma za ka yana da waya wadda yake sa mata kuɗi duk sati ko cikin sati ma so kaza amma bai da lokacin da zai ɗauki wani abu ya ba Allah wanda wannan in yaji lahira shine zai gani to wannan kuskure ne wani lokaci za ka zo ka tarda hatta malamai malamai ba su sadaka shi so yake kawai a kawo mashi wallahi na'am aka zo ka tarda wasu malaman sun yi wasu wanda suke neman su ba su hali amma shi zai iya umarni da sadaka zai iya ba da muhadara akan sadaka ya tunzuro mutane daman sun yi malamin imani rubama su rinka hiddowa suna badawa shi ko malam in ya ga dama in ma aka bashi ya karba amma shi ba zai iya hiddowa cikin aljihun shi bai bada to kaga dukkan wannan abin ya shafi kowa da kowa ne kowa ya nemi abin da zai hidda shi lahira wani ba zai yi sadaka ba ka je can lahira ka gata cikin hisabinka kowa kan shi yake muwa kuma kun ji loma guda kadai za ta iya zamuwa girman uhudu kenan sadaka din nan abu ne wanda yake mai kyau wannan hadisi wanda za mu karanta shi ne ittaqun nar walau bi shiqqi tamra na san dai mun riga mun karanta shi dan haka adan zamu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya zamu tashi kan hadisi na dubu da ɗari hudu da sha takwas in Allah ya yi rai sama nan taƙi na saudi Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin nan taƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خير in akwai tambaya in Allah